أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ثم بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewa shi ya nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja a kanmu ba kusan darasin da ya gabata mun karanta mukaddima ta wanda ya sannafa littafin shine alhafiz ibn rajab alhambali bayan nan muka tattauna dangane da abin da ya shafi tarifin kushu'i a wurin magabata idan an ce kushu'i mai ake nufi da shi sannan ƙarshen abin da muka yi magana shi ne kushu'un nifaq wato kushu'i irin na munafukai a cikin sallah wanda shi ne abin da ke bayyanan sallarsu yake da bambanci da abin da ke cikin zukatansu to matashiyar darasin yau shi ne maratibul kushu'i wa tafawutuha matakai na kushu'i da kuma yadda ake samun tafawuti ma'ana fifiko babu ko shakka matakai na kushu'i sun sha bamban haka darajoji na wasu sun karama wasu tumanin allah masu rahama ya ce wa ya tafawar da kushu'i fil kalbi bi hasbi tafawuti ma'arifati ha liman khasha'ta lahu ko liman khasha'at lahu wa ya tafawar da kushu'i fil kulu kushu'i kalkasar da kai da tsoron allah akan samu fifiko a cikin zukata bi hasbi tafawuti ma'rifatiha liman khasha'at lahu wannan ko idan aka samu fifiko na sanin da zuciya take da shi ga wanda ta kalli kassar da kai don shi wa bi hasbi tafawuti mushahadati qulub lisifat al-muqtabiya lil khushu saboda fifiko da ake samu yadda zuciya ke ganin sifofi na Allah maɗaukakin sarki wanda ke hukunta a kalgasar da kai don shi a bisa abin da mutum ya karanta na sanin Allah maɗaukakin sarki sunayen shi da kuma sifofin shi to zukata sun sha bamba yadda wancan ya san Allah yake da yaƙini a kan sunayen shi da sifofin shi ya karama wancan to kowanne gwargwadon matakin sanin Allah da ke zuciyar shi gwargwadon kusurin da zai tabbata a cikin zuciya faman khasha'a wanda ya kalgasar da kai li quwwati mutala'atihi li qurbillahi min 'abdihi wa qala'ihi ala sirrihi wa dhamirihi al-muqtadi ko al-muqtada lil istihya' min Allah ta'ala wa muraqabatihi fil harakat was sakanat faman khasha'a wanda ya kalgasar da kai li quwwati mutala'atihi saboda ƙarfin hangen shi liƙurbillah saboda kusancin da Allah ke da shi min abdihi ga bawan shi waɗila'ihi ala sirrihi wa gabiri yana da ƙarfin yaƙini cewa Allah yana kallon abin da ke ɓoye shi ne sirrin bawa wa gabirihi da abin da ke cikin zuciyar shi al-muqtada wanda wannan shine abin hukuntawa lil istihya ke sanya mutum ya ji kunyar Allah madaukakin sarki al-istihya min Allah ta'ala wa muraqabati sannan mutum ya zama muraqaba ma'ana bai tsare dokokin Allah fil harakat a lokacin da yake motsi duk kai kawo nashi wa sakanat ko ko lokacin da yake wuya to wannan akan samu fifiko a lokacin da wani ya zo zai bauta wa Allah madaukakin sarki lalle yakan bauta wa Allah yana mai yaƙini babu ko shakka cewa Allah madaukakin sarki yana ganin shi ko yana sauran shi dan haka duk abin da zai yi zai tsantsanta ibadar shi ya tabbatar da ya yi ikhlasi da yake tabbata kusanci da Allah madaukakin sarki haka nan a lokacin da shedan ya raya bai saba wa Allah wannan kowa ibtilaiya za ta bijiro a cikin zuciyar shi ma'ana karfin hangen cewa Allah na gani shi zai ga cewa in kayi abu kaza da abu kaza ko da kana tunanin ba mai kallon ka Allah na kallon ka to wancan cewa Allah madaukakin sarki na kallon shi kuma shi ya umarci da ya ibada yana kokarin ya yi koyi da abin da manzon Allah ya yi wannan shine zai ingiza shi wajen tabbatar da ayyukan ibada ko kamar yadda manzon Allah ya umar yaqinin shi ne cewa Allah madaukakin sarki na kallon shi shine abin da zai taka masa sarki a duk lokacin da shedan ya nufaci ya raya marci ya saba wa Allah madaukakin sarki to mutane sun sha bamban wani idan zai yi abu in ka ce markaji tsoron Allah to wannan kalma ta kan yi tasiri a cikin zuciyar shi cewa ka ji tsoron Allah wani ko in ka ce masa ka ji tsoron Allah zai ce kariya nake nan wurin da kana tsammanin bana tsoron Allah haka wani zai fada wani idan ka ce masa ka ji tsoron Allah yakan dauke ka a matsayin mai kaunar shi wani idan ka ce masa ka ji tsoron Allah yakan dauke ka a matsayin wanda kare na mara ne to haka ake samun tafawuci idan kai wa wani nasiha a bisa amanar da zai tozartar zai yi magodiya wani ko in kayan nasiha a bisa amara da zai dogata zai ce ina ruwan wani zai zama zai aikata zafin Allah in kamar nasiha zai ce iya amince amma zai nemi gafara Allah madaukin sarki a kai to haka ake samun fifiko na karfin hangen cewa Allah madaukin sarki na tare da bawa na murakaban shi wa man khasha'a a cikin mutane akwai wanda ke kalkastar da kai ga Allah limubalatihi saboda hangen shi li kamali bisa kamala wa jamalihi da kyawun shi al-muqtaba wanda ke hukunta lil istigraqi fi mahabbatihi wa shauqi ila liqali ila liqali wa wajhi mutun ya da karfin hangen nesa wajen kamala ta Allah madaukakin sarki da kuma cikar sifofi nashi da sunayen shi wanda hakan ke iya tabbatar da mutum a cikin cikakken so so na Allah da kuma begen haduwa da shi da sanya ganshi a duk lokacin da ya tuna faɗan Allah madaukakin sarki cewa wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin suna cikin haske da annashawa da walwala saboda za su ga Allah madaukakin sarki to har kullun shaukin shi da begen ya hadu da Allah wani matakai ne zai bi wanda zai samu kai cikin wayancin mutane wani abubuwa ne wanda in ya aiwatar da su samun kanshi a cikin wancan fuskokin da Allah ya tsanta su masu haske zai haramta gare shi to sai ya taka tsantsan yana ibada shi yana hango sakamakon wanda ya ibada irin wannan asishiya ne Allah madaukakin sarki ne wa man khashi'a a cikin mutane akwai wanda zai kalkasar da kai limabala'atihi saboda hangen shi da yake ga shiddata batishi wa intikami tsananin kamun Allah da kuma hukunci zai ga duk yadda shaidan ya raya mar yayi kuma yayi to idan kai tana Allah yana kallon shi ba wai ajin da yake aka sabo ba a wuta ki to wannan sai ya sa shi kace ta yi shi ko da yayi yunkurin zai yi ba daidai ba wannan karfin hangen shi ga fishin Allah da kuma hukumar shi da cewa babu wata hanya da mutum zai biya bauɗe fa sai sai Allah madaukakin sarki ya kama shi to wannan sai ya zama zajir mai tsawatarwa da hadisi wa ikabihi da kuma hukuban shi al-muqtaba lil khawf minhu wanda hakan ke hukunta bawa idan yana jin tsoron Allah madaukakin sa to idan ka dubi wa'annan matakai guda uku da ba da ne fara matakai ne wanda kowane mumini yana kan domin abin da addinin musulunci ya reni ƴaƴan shi akai shine al-khawf wa raja dan ba kuma ta ba in karanta magana akan alfawku wa raja a littafin da ya wuce na imam sa'idi allah maɗaukin sarki masu rahamta wanda ya ce a kowane hali na daidai ko ba daidai ba mutum musulmi yana matakin alfawku wa raja duk lokacin da ya aiwatar da ayyuka na ibada ya yi sallah ya karanta alkur'ani ya yi azumi ya yi aikin hajji ya yi sadaka ya sada zumunta horon shi a nan wurin kada ya je Allah maɗaukakin sarki ya maido aikin aiki Allah shi baya su wannan shine fargaban mu yanzu ga ibadar zahiri kayi nauyin da shari'a ta dora ma a bayyane ka sarki dan ba za a hukunta ka da cewa ba ka sallah ba amma ana ganin ka masallaci kana sallah ba za a hukunta ka da cewa ka mallaki abin da ya zama ya zama lalle ka je aikin hajji ba ka je aikin hajji ba an ji ka je aikin hajji ba so dai ba so ba so ba za a zargi ka cewa ba ka taimakawa ba bayan da ayyukan ka na taimako suna bayyana cikin mutane ba za a zargi ka da kin karanta alkur'ani ba bayan kana karantar da shi wasu ma sun yi har da hannunka ba za a zargi ka cewa ba ka sada zumunta ba domin yan uwanka makusantanka abokan arzika ka kula da su wasu ma daukar nauyin su kake yi to amma bai farga ba shin kana da tabbas Allah madaukakin sarki ya asa ba ka tabbas wannan shine tsoron ka menene fatanka shine Allah ya asa haka nan idan mutum musulmi ya aiwatar da ayyuka na ba daidai ba ya yi ƙarya ya yi halinci ya aiwatar da ayyuka na sabon Allah tsoron shi Allah ya kama shi da wannan laifin wannan shine fargaba shi da haka duk mutumin da akwai tausanin imani a rai idan ya saba wa Allah daga baya al'amarin ya bayyana gare shi bayan idan ya yi gare shi to za ka samu baya da nutsuwa baya da kwanciyar hankali fatan shi ya Allah zai yafe mar wannan laifin shi ne abin da yake guri amma tsoron shi kar Allah ya kama shi da azaba to idan ka tattara wayannan abubuwan guda biyu fata da ƙaunar rahamar Allah madaukakin sarki da kuma tsoron hukuba shi matakan da za ka bi don kare kanka daga fadawa cikin fushin Allah da kuma sami yardan Allah to shi ne ke kusantar da ke zuwa ga Allah madaukakin sarki mun fahimta da kyau sai malin ya faɗa cewa ko subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki shine jabirul munkar jabirul munkasirati qulubuhum min ajli shine wanda ke dora zukatan da suka karye don shi mun fahimta idan mun ce karewa zuciya karewa ce ta ma'ana ba haushi na cewa da namiji ya karye a zuci gare ya karye a cinya karayar zuciya tsoro ya kama mu to duk ran da ta karaya tsoro ya kama ta saboda ganin girman Allah to Allah shine ke dora wannan karaya domin samun karaya a zuciya kan haifar da fashal cikin ayyukan duniya idan mutum namiji ne mai sufan maza sai tsoro ya kama shi za ka gan shi ya ruga da gudu ga makami a hannun shi shi yasa ɗaya daga cikin masu hikiman magana na larabawa ke cewa wai za ka samu takobi takobi kan sakani ya zama jarumi in ya fada hannun jarumi kakan samu takobi duk kaifin shi ya zama matsoraci in ya fada hannun matsoraci saboda idan takobi na hannun jarumi in za a yi jarumtar dawa za a yi da shi za a yi duk yadda zai ja dinga a ja daga a kara da takobin za a yi to amma idan ya fada hannun matsorici ga yadda kai ce in an ruga da shi za a ruga to har idan bawa zuciyar shi ya karye saboda ganin girman Allah to Allah madaukakin sarki shine jabirul munkasiratu qulubuhum wanda ke dora wanda zukatan su suka karaya min ajalihi saboda girman shi aka samu mutum yana sallah yana kuka nake son ya shi kuka gaban shi ya faɗi tsoro ya kama shi zuciyar shi ya kare me ya karya ma zuciya tsoron ubangiji sallah yake ya yi sujudi ya kasa dagowa kuka yake alƙur'ani yake karantawa kuka yake ƙarshen ta wata aya sai ta maimaitawa yana maimaita wannan ayar yana tuna haɗuwar shi da ubangiji shi irin wayannan mutanen Allah kallon su yake karayan zuciyar da suka yi saboda tsoron shi to sai Allah ya magance musu wannan matsalar wa ko subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki ya taqarrabu mimman yunajihi fi salat yana kusanta ga wanda ke ganawa da shi a cikin sallah duk wanda yake sallah irin sallar da annabi ya koyi saboda mai sallah ganawa yake da Allah kamar yadda Abdurrahman al-Akhdari ya faɗa yace wal musalli yunaji rabbah mai sallah ganawa yake da ubangiji shi to lalle ne idan mutum na ganawa da ubangiji a cikin sallah to Allah kan ƙara kusanto da shi wurin shi ma'ana kan daga darajar shi sannan wa yu'athiru wajhahu bit turab bi sujud bawan da ke turmuza fuskan shi a ƙasa wajen zunubi gabar da ta fi kowace gaba daraja a wurin dan adam ita ce fuska amma mutum ya ɗora fuskan shi ya ajiye goshin shi a ƙasa saboda kalkasta da rusunawa ga girman Allah maɗaukakin sarki an gane da kyau ai kasantuwan fuska ya fi kowane gaba daraja a jikinka wannan abu ne a bayyane duk mutumin da zai doke ka in ya mare ka karshen wulakan cikin wurin ba na tsammanin mutane guda biyu ɗaya ya zo ya naushe ka a baya ko ya makulli ɗaya ya mare ka to ina tsammanin wanda ya mare kan za ka fi jan hauri mun gane da kyau za ka fi jan hauri ɗaya sai ta wa yi afir waje haku wanda zai turmu da fuskan shi fitorabi a cikin ƙasa bai sujud ta hanyar yi wa Allah sujud kama ya taƙarrabu min ibadihi da'ina lahu kamar yadda Allah ke kusanta a cikin bayin shi yana kusanta da waɗanda ke kira zuwa gare shi masu da'awa ke wanda ɗabi'an su su roƙi Allah maɗaukakin sarki da hannu biyu as-sa'ili na la masu tambaye shi saboda Allah maɗaukakin sarki baya tabas da wanda ya roƙe shi al-mustaghfirin min dhunubihim bil ashar waɗanda ke neman gafarar zunubansu lokacin sahuri lokacin asibahi a lokacin da bacci ke da daɗi lokacin da bacci yawa wasu nauyi to amma a lokacin za su kawai sa neman gafarar Allah malaukin sai wa yujibu du'a'akum yakan ansa addu'ansu wa yuqihim su'ulahum ya ba su tambayar da suka yi wala jabara linkisaril abdi a'azzamu min al-qurbi wal ijaba wala jabara babu wani dori linkisaril abdi da karayar da bawa zai samu a azam dori mafi girma mina da kurubi saboda ka samu kusancin Allah madaukakin sarki wal ijaba babu dori mafi girma sama da in ka tambayi Allah ya baka in ka roƙe shi an samu in ka nemi taimakon shi ya taimake ka in ka nemi kariya daga azaban shi ya ba kariya wannan ya kobe wanda zukatansu suka kari to za su samu zai awon Allah maɗaukin sarki sun samu promotion sannan idan sun yi addu'a Allah zai amsa rawal imamu ahmad rahimahullahu ta'ala fi kitabin zuhur imamu ahmad Allah ya masa rahama yana da riwaya a littafin shi na az-zuhur bi isnadihi da isnadin shi an imran al-qasir daga imran al-qasir wato idan an ce zuhur malamai suna da rubuce-rubuce da suke akan zuhud akwai kitabun zuhud na shi imam ahmad ibn hanbal akwai kitabun zuhud na dan shi akwai kitabun zuhud na abdullah ibn mubarak malamai sun yi rubuce-rubuce akan rayuwar zuhud wato shine takazan dan mutum ya dora rayuwar shi a mizanin shari'a ya zan babu almubazzaranci babu rungumar duniya ba sakan mata jiki ko sakan mata fuska wato rayuwa ce ta nau'in rayuwa ta takashu wato ai amfani da abin da ya sauƙaƙa ko da mutum yana da wadata ya riƙa yin la'akari da waɗanda ke gefen shi waɗanda ba su da shi idan ka samu abin da yake halal ne dama shi ne abin da shari'a ke bukata ko da kana da wadatan kar ka saki jiki ka ce za ka yi ta cin nama kullum a gidanka tufafi kaza kaza ina ka ne na halbaliki ba ne amma kai la'akari akwai wani in kai ka ci nama wani baya da loma da tuwo da zai ci baki shi wani lokaci an ce malam abdullahi gwandu allah masu rahama kanin daga shi usman dan fodiyo kusan shi ne wazirin shi yana da rubuce-rubuce mai yawan gaske yana da tarihi tsayyib mai kudi ne ko malami ne mukumin daɗi yana da kudi dukiya yake da akwai sosai baya da bukatun yaje ya takaffu da ya roƙo a bashi domin na daga cikin aibun da ke ritsawa da ɗaliban ilimi mika hannun roƙo zuwa ga wasu wannan ya fi komai jawo wa ɗalibin ilimi ko malami wulaƙanci daga gaske idan mutum ba zai kowace irin sana'a ba yana ganin ya fi ƙarfin sana'a ina fata muna gane ko kuma a'a sana'ar da zai ya rena samunta burin shi ya fi ƙarfin wannan sana'ar to amma sai fifita yau ya je tsuguna wurin wancan ya karanta abin da yake ba daidai ba an ba shi ko ba ba shi ba an gaskata ko ba a ɗauka ba shi wannan kalkatsi ke haifan wa ɗalibin ilimi dan wata ran zai kai ka ziyara ba kai mutum ta gaisa amma in ya ganka sai gaban shi ya baki ga mai koke dan wurin kuma wanda ɗabi'an ka da shi kai masa haka to wata ran gaya masa gaskiya a gaban shi zai sanya da wuya a wurin ba ma kora da gaske da haka ma na Abdullahi Gondo Allah ya masa rahama mai kuɗi ne kuma shi ne wazirin shi Usman Dan Fodio suke futuhat na musulunci sannan marubuci babban malami wani lokaci an ce an dafa abinci a gidan shi an kamo zabi an yanki an yi da huwa da irin mai daɗi ta wancan lokaci sai da ya zo bayan tashi daga darasi bayan sallan isha'i ya sa ya tashi a cikin biyar haka ya juya ya juya haka ya ɗauko kamar zai siɗe bai siɗe ba sai ki tambaye mata shi wai yanzu duk wanda ya kwana a garin wannan zai ci irin wannan sai ta yi dariyar cewa zai ba su sai ce to in haka ne ina amfani shugabanci ne mu yanzu za mu ci nama mu kwanta wani tuwon da zai ci baya da shi sai ce a fidda nama a je a raba suwa da mabukata to har kullum wannan shi ne tsari na magabata Allah ya musu rahama irin wannan rayuwar shi ake shi da shi rayuwa ta zuhud kar yanzu a ce kana da kuɗi ka ce tufafi za ka sanya sai wanda ya so ya kama da tufafi irin na alfahari za ka samu duk magabata Allah masu rahama rayuwansu matsakaiciya ce ba sa ɗaukan rayuwa ko ta danniya ta can ƙasa ƙasa kaga malami da riga ake ce malami ba wanki rigar shi ta yi sufurin wuyan shi ya yi annakiya diya ci goro ya yi ala nan gidan shi duk kwanza haka baya kum in ka gan shi ga yanin shi sai dai kayi da aka ka gane mai hankali ba su yi irin wannan rayuwar rayuwar tsafta suke saboda annabin al'ummar tsafta ya koyi su wanka yake ya kuma yi wanki ya taje kanshi a shafa marmai haka yake amma duk abin da za su yi na tufafi magabata Allah masu rahama ba sa ɗaukar rayuwar da in ka kalle su za ka wulaƙanta su in ka kalle su za ka wulaƙanta su kasantuwar a ce ba su komai ya ƙare furci furci mutum ya tauta kallon ya wuce to haka nan ba sa daukan rayuwa kuma ta girman kai ta karshe mutum ya dauki kan shi wani ina fata muna gane to ya faɗa da tafi shi na az-zuhud bi isnadihi da isnadin shi an imran al-qasir wato shi ne imran bin muslim al-qasir tabi'i ne kuma zahiri kale shi kala musa alaihi salam annabin Allah Musa ya faɗa amincin Allah ya tabbata gare shi ce ay rabbi ai ma'ana ya rabbi shine ay rabbi ma'ana ya ubangiji aina abigi a ina zan same ka kala yace abigini indal munkasirati qulubuhum min ajli ka same ni a wurin waɗanda zukatan su ke karyewa saboda ganin girmana inni adnu minhum kullu yawmin ba'a a kullum ina ƙara kusanta su gaba guda falaula zalika lan hadam ba dan haka ba da sun yi bindiga sun taro su amma ubangiji na kusantar da su kusantar da yake da su wannan na ƙara sanya musu dandunan imani wannan yasa an kai la'akari sai ka samu kamar ba duniya ba a gaban su warawa ibrahim ibn al-junayd rahimahullah ibrahim ibn al-junayd ya faɗa rahimahullahu ta'ala Allah masa rahama fi kitabin mahabba a littafin shi na al-mahabba an ja'far bin suleiman ya ce sami'tu malik kamar dinarin kal na ji malik ɗan dinari ya ce kala musa alaihi salam annabin Allah musa ya faɗa cewa ilahi ubangiji na aina abigi ina zan same ka fa'auha Allah ta'ala ilai sai Allah ya mar wahayi an ya musa ya kai musa abghini inda munkasiratu qulubuhum min ajli ka neme ni a wurin waɗanda zukatan su suka kare saboda ganin girmana fa inni adnu minhum saboda ni ina da ina kusanta su fi kulli yawmin ba a kowace rana nikan kusance su tsawon gaba guda walaula zalik ba dan haka ba lan hadamu da sun rushe rayuwar su ya kare qala ja'far ja'far yace fa qultu li malik bi dinar sai na gawa malik ibn dinar nace kaifal munkatratu qulubuhum yaya ake nufi da wanda zubatan su kare kale ce sa'altu alladhi aqra al-kitab na tambayi wanda ya karantar da ni littafin faqal sai ya mun sa'altu alladhi sa'ala abdullah ibn salam na tambayi wanda ya tambayi abdullah ibn salam anil munkasirati qulubuhum bima tanqasir me yake kare zukatan da me take karewa kale yace al munkasiratu qulubuhum bi hubbillahi azza wa jalla wanda zukatan su suka kare saboda san Allah madaukakin sarki Allah ka sanya mu cikin su al inkisar karewan zuciya yaqtabi al qurba min Allah yakan hukunta mutun ya kusanci Allah madaukakin sarki wa qarja'a fi sunnati sahiha ya zo a sunna ingantacciya ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ya shahadu bi qurbillahi bi alqalbil munkasira bi bala'ihi as-sabir ala qada'ihi ar-rabi bi zalik lima fi sahihi muslim an abi hurairah radhiyallahu anhu ya zo a cikin sunna abin da ke shaida bi qurbillah kusancin Allah madaukakin sarki min alqalbil munkasir ga zuciyar da ya kari to Allah yakan kusance shi bi bala'i ta hanyar sanya shi a cikin musifa da bala'i as-sabiri ala qada'ihi kuma sai ya hakuri da abinda Allah ya hukunta akan shi ar-radi bi zalik ya kuma yarda ya ansa hannu biyu Allah ya jarrabi mutum da wani abu wanda zai daga hankali amma sai zan hankalin shi bai tashi kun fahimta yanzu misali mukaddara mutum na rayuwa lafiya da sai wata musifa ta same sai ya rasa kafafun shi lokaci daya kuma sai ya hakuri ya san wannan kafafin har abada ya rasa su zancen ya tashi ya tafiya shi kenan ba zai ba ya yi haƙuri ya anshi wannan kaddara hannu biyu na farko dai haka Allah ya hukunta to ya yi haƙuri ta abin da Allah ya hukunta sannan wannan abin da Allah ya hukunta kuma ya yarda da hakan cewa wata ni'ima ce Allah ya masa cikin bala'in da Allah ya sanya masa ko ko wani hali ya faru kawai lokaci ɗaya sai idan mutum ya tsaya ya sai da gani likitoci suka auna aka ce idan shi kenan ba zai tashi ba shi kenan sai hakuri hankalin bai tashi ba da musibu irin wannan to wannan ko saboda abin da ya tabbata cikin da cikin muslim hadisin abi huraira Allah ya da shi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yaqulu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah Allah madaukin sarki zai faɗa ranar al-qiyama yace ibnu adam ya kai dan adam mari da tu falam ta'udi na yi rashin lafiya baka je ka dubo ni ba kala bawan zai ce rabbi kaifa a'udu ta ya zan je in duba ka wa anta rabbul alamin alhali kai ne ubangin talikai kala zai ce amma alimta anna abdi fulanan mari baka san cewa bawa na wani yayi rashin lafiya ba falam ta udu baka je ka duba shi ba amma alimta annaka la'udta baka san cewa da ka je ka duba shi lawajjatani inda mu da za ta same ni a wurin shi ashe daga lokacin da ka duba bawa ka tufatar da bawa ka shayar da bawa ka ciyar da shi to ka sani kamar Allah madaukin sarki ya umarce ka da umarni kuma ka ansa ina fata muna gani yanzu idan ka je ka duba bawa baya da lafiya a gida ko a cikin kamar ka duba ubangiji idan bawa ya nemi ka ciyar da shi ka ciyar da shi kamar ka ciyar da Allah madaukin sarki idan ya nemi ka shayar da shi ka shayar da shi kamar ka shayar da Allah madaukin sarki haka nan in ya buƙaci tufatarwa abu mafi kyawu sama da wannan karka tsaya har sai bukatar mutum ta kai ga ya fito ya gaya ba cewa baya da shi in har ka fahimci mutum akwai bukatar taimakon tsakanin kai da shi taimaka masa wannan zai fi sanya man nutsuwa a ran shi kai ma sanya maka nutsuwa a ran idan ta kai ga karfin mutum ya gare la'alla kuna haduwa da shi ka san baya da shi kai shiru har sai da ya fito shi ma wani ba da shi a taimaka mini to akwai nau'i na kunya ina fata muna ganewa in ka dauka ka bashi zai zama tila sai sa tambaye ka dan bai san yaran ka yake ba wataƙila gobe ji nauyi ba zai sake dawowa tambaye ka ba amma har idan kai ka fahimci cewa akwai bukata a taimakawa ne sai ka taimaka masa zai ji daɗi kwarai da gaske kuma la'alla ba zai yi la'akari da cewa ka fahimci yana cikin halin bukata ba muwafaka ce ta Allah madaukin sarki to sai Allah ya baka lada وروى أبو نعيم من طريق حمزة عن ابن شوذب قال أبو نعيم نادى رواية لجحنجر حمزة دق ابن شوذب قال يسي أوحى الله تعالى إلى موسى Allah madaukin sarki yayi wahayi zuwa ga annabin shi Musa yace atadri li ayyi shay'in istaqaytuka 'ala an-nas bi risalati wa bi kalami ka san me yasa na zabe ka kan mutane ta hanyar risala sako da na baka da kuma zance ne da kai kale yace la ya rabbi yace a ban sani bi Allah kala yace li annahu lam yatawaba li ahadun qattu tawabu yace saboda dai ba wanda ya mun tawabu'i ya kalli kassar da kai zuwa gare ni irin yankin da kai mini to shi yasa Allah madaukin sarki sai ya zabe shi da salishi kuma ya zabe shi har yayi magana da shi wa tawabu'uhu huwa hadha khushu tawabu'i na sayyidina Musa shine wannan khushu'in na kalli kassar da kai da tsoron Allah wa wal ilmun nafi shine ilimi mai amfani wa huwa awwalu ma yurfa'u min al-ilmi shine farkon abin da za a fara daukewa ilimi mai amfani sun fahimta kamar yadda malamai sun sha magana cewa ilimi nau'i biyu ne akwai ilimin da yake kan harshe akwai ilimin da yake cikin zuciya ilimin da yake kan harshe shine ilimin munafikai kuma shi Allah madaukakin sarki ke daukewa ilimi wanda yake cikin zuciya shine ilimi irin na masu tsoron Allah madaukakin sarki su ne Allah ke tattara su da ilimin su ya tura su lahira kuma ya musu sakamako mai kyau فخرج النسائي من حديث جبير بن نفير إمام النسائي ذكر أسين حديث جبير بن نفير رضي الله عنه الله يددشي أن عوف بن مالك دقى عوف بن مالك رضي الله عنه الله يددشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata ran sai kalli sama faqal ya fada cewa haba awanu raf awanu yurfa fihi ilm wannan lokaci ne wanda a cikin shi ne za a dauki ilimi faqala rajulun min al-ansar yuqalu lahu ziyad bin labid sai wani mutum a cikin mutanen madina ana ce da shi ziyad ibn labid ya ce ya rasulullah aw yurfa al-ilmu yanzu a ɗauke ilimi wa qad ukhbita bayan an riga an tabbatar da ilimin wa wa adkhulu qulub zukata sun haddace shi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mas in kuntu la ahsibuka min afqahi ahli madina da ku na kasance ina tsammanin kai ne mafi fahimta a cikin mutanen madina mun fahimta kai ne mafi fahimta a cikin mutanen madina amma manzo Allah ya ce masa wannan shine lokacin da za a dauke ilimi ya ce ya rasula an dauke ilimin bayan zukata sun kama shi kuma ya tabbata wa zakara balal al yahudi wan nasara sai manzon Allah ya faɗi batan yahudawa da nasarawa alama fi aidihim min kitabillahi azza wajal bisa ga abin da ke hannuwansu na littafin Allah mai girma kala yace falaqitu shaddad bin aus sai na gamu da shaddad ibn aus fa haddathu bi hadisi au bin malik sai na gaya ma hadisin au dan malik fa kan sai ta sadaka au au yayi gaskiya ala ukhbiru shi in baka labari min bi awwal zalika yurfa farkon abin da za a dauki qultu na sai bala sai ga yani kale ce al khushu'u za a dauke khushu'i kal kasar da kai da tsoron Allah hatta la tara khashi'a har awayi gari baka ganin wani mutum ya khushu'i وخرجه الترمذي إمام الترمذي يافت الدشي من حديث جبير بن نفير أحاديث جبير بن نفير على أبي الدرداء هو عن أبي الدرداء لقى أبي الدرداء سوى أخبرته بالذي قال ناباش لا بارد أبن دي فدا قال يشي صدق أبو الدرداء أبو الدرداء يقسيا لو شئت داناسو لحدثتك بأول علم يرفع من الناس da na gaya ma farkon abin da za a fara ɗaukewa cikin ilimi a wurin mutane shine alkushu kalkasar da kai yushik ya kusa an ta dukulal masjidar jami'a ka shiga masallaci babba fala tara fihi rajulan khashi'an ba za ka samu mutum ɗaya wanda ke da kushu ya saka wakad kila sai dai an faɗa cewa inna riwayatin nasa'i arja riwayar nasa'i ita ce mafi linjayi kusan yanzu haka ba yana faruwa ba ka shiga mutanen ba ka ganin mai kufi a cikinsu irin wannan faruwa da yawa wani lokaci ina gaya muku cewa da za ka shiga masallaci ke la'akari da sallolin mutane za ka samu sallolin su ya sha bambam irin yadda wancan ya ba haka wuce ba wanda wannan zai tabbatar ma cewa wani sallar shi koyon ta yawon malami wani kuma yana sallan yadda ga mutane suna yi amma mutum ya sani sallah ba ta yin daidai ta hanyar kawai kaga mutane suna yi ba tare da ka koyi ta abun malami ba lalle mutum ya je wurin wanda ya san sallah ya koya mar sallah da farkon ta har ta وروى سعيد بن بشير عن الحسن رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ صلى الله عليه وآله وسلم يسي أول ما يرفع من الناس الخشوع فرقم أبن جزاء فارد أوكي وأسي متانشين خشوع فذكره سيف رواية ورواه أبو بكر بن أبي مريم عن حمزة بن حبيب مرسلا يا رويشيش حديثي مرسلين warawa na hawahu an huzaifa min kaulihi sannan ya karwaci kwatankwacin irin wannan daga hadisin huzaifa cikin abin da ya faɗa sifatul ilmin nafi sifan ilimi mai amfani al'ilmun nafi'u ilimi mai amfani fal'ilmun nafi'u kuwa ma ba shar kulu ilimi mai amfani shine ilimin da ya sulka zubata ilimin da ya shiga cikin zuciya ya tabbata a cikinta فأوجب لها السكينة يوجب توزوشيا سام النسوة ولا خشية بصورون الله والإقبال لله بكالك السدكي بألا مدعوك تنسلكي والتواضع بكالك السدكي والانكسار بكالي ينجوش وإذا لم يباشر القلب ذلك ذلك من العلم إذن وانا أبو نئل بي بيشغال شنزوشي أبا وإنما كان على اللسان ilimin ya je akan harshe kawai fa huwa hujjatullahi ala ibn adam wannan sai ya zama hujja ce ta Allah ga dan adam yaqumu ala sahibihi wa ghairi hujja ce da zai tsaya akan mai shi ya kuma tsaya akan wani shi ina fata muna ganewa wato har idan ilimin mutum ya kasance alal lisan kadai zaka ji qala Allahu qala rasul akan harshen shi amma cikin ayyukan shi a gangan jikin shi baka ganin wannan to gobe na kiyama sai ya zama hujja kan shi kama kala bin mas'ud radiyallahu anhu kamar yanda abdullahi dan mas'ud ya fada Allah ya dade shi yace inna aqwaman yaqra'una qur'ana la yujawiru taraqiyahum wasu mutanen suna karanta alqur'ani amma baya wuce wannan mahadar ta wuyan su da kuma kirjin su baya wuce da walakin sai dai idza waqa fil qalbi farasaka fihi nafa sahiba idan har ilimi ya sauka a cikin zuciya kuma ya tabbata to a lokacin sai ya amfana da shi amma har idan ilimin mutum ya tage bakin shi harshe kawai ya kasa sauka cikin zuciya to baya amfana da shi da haka sai malami shi muna da ilimin lisani wa ilimin qalb akwai ilimi na kan harshe akwai ilimi na zuciya وقال الحسن رحمه الله تعالى الحسن يفدا شيني الحسن البصري الله يمسه رحمه yace al-ilmu ilmani ilmi kalabi akwai ilmin bil lisan ilmi na harshe wa ilmin bil qalbi akwai kuma ilmi na zuciya fa ilmul qalbi ilmin zuciya huwa ilmun nafi shine ilmi mai amfani wa ilmul lisan amma ilmin kan harshe hujjatullahi ala ibn adam wannan hujja ce ta Allah akan dan adam da haka yanzu ya rage ga mutum ya ammala hisabin shi mutum ya gishin yaya yake jin shu'ur da ilimin shi a cikin zuciya kai ilimin ka ne don kai alfahari dan in ka wuce a ce ga malamin can ya wuce in ka taho a ce ga malamin nan ya taho kana son ka sami yaban mutane kana son ka nuna mutane karfin iliminka amma cikin mu'amalarka ta yau da gobe ba a samun asar na aya ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan sai ya zama ilimin mutum bakin shi harshe shi ne zai zan hujja akan mai shigo ba da kiyama Allah ke yi wa rawa mursalan al-hasan rahimahullah ya rawaci hadisi hadisi ne mursali daga al-hasan Allah ya masa rahama عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzo sallallahu alaihi wasallam وروى عنه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا سمن يروي daga جابر روايه مرفوعه وعنه عن انس رضي الله عنه مرفوعا ولا يصح وصفه akwai dai riwaya daga Anas Allah ya da shi riwaya ce marfu'a amma baya inganta a yi wasu shi ma'ana wanda aka kare su mun san hadisi in ya zan marfu'i ko hadisi ya zan mursali ma'ana in an samu sukuni na rawi da kirwa na hadisi akwai bukata a san waye saraya domin daga cikin sharaɗin da hadisi ke zama ingantacce har sai an samu cikan sarsalan masu ruwayan hadisi wato abin da suke da shi ittisalus sanadi masu mazajen hadisin ne zan ba su samu sun cewa ba sannan sauran su su biyo baya fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari annal ilma alladhi inda ahli kitabaini ilimin da ke wurin ma'abuta littafi guda biyu min qabli na kafin mu mawjudun bi aidihim ilimin na nan a hannuwansu wala yantafi'una bi shay'in minhu sai dai ba sa amfana da komai daga ilimin lamma faqad al maqsud minhu saboda lokacin da suka rasa abin da ake nufi a wurin ilimin shine aiki da shi amma ga ilimin arbushi akan takarda lima faqat al-maqsud minhu saboda abinda suka rasa na abinda ake nufi shine aiki da ilimi wanda wannan ne yasa Allah madaukin sarki ya zargi ya hudu ya kuma sifanta su da al-maghdubi alayhi ya kuma zargi nasara ya sifanta su da afani nasara ga ilimin a wurin su amma su tsaya sun ilimin su fahimce shi ba su mayar da hankali wajen yin hakan ba sai suka fifita su ibada ko da babu ilimi wanda wannan zai ja su zuwa ga haifar da bidiyoyi su bauta wa Allah da abin da annabi bai bauta wa Allah da shi amma yahudu ga ilimin suna da shi sun tsaya sun yi karatu amma sai dai suna da su yi aiki bayan fage a bayan katanga kamar zai ta haifa musu da mai ido wannan yasa ba su yi aiki da abin da manzanni suka zo da shi ba sai Allah madaukin sarki ya zarge su da cewa fatacci ne وهو وصوله إلى قلوبهم شيد سادور إلمي زوا غزقاتنسو حتى يجدوا حلاوة الإيمان به حرص مداد إيمان دون إلم ومنفعته دا أنفانيش بحصول خشية حتى متبتون قرآن الله والإنابة دا كوما وزوا الله لقلوبهم غزقاتنسو وإنما هو على ألسنتهم a ilimin ya kasance akan harafsan su to faru bi hujjatu alaihim za a sayar da hujja kan su mun fahimta da kyau yanzu misali mu kaddara yanayin yadda in al'amura sun taso muke maimaita lafazin istighfari a bakin mu da a cikin zukatan mu ma istighfar na tabbata da an samu canjin rayuwa galibi shagaltuwa da muke da abubuwa kaza ana wayyo Allah wayyo Allah mafi yawancin wayyo Allah yana tsaya bakin mu amma daga lokacin da wayo Allah ya shiga cikin zuciya zai tasiri ina fata muna gani shi yasa ta magana da wani malami da cikin daliban Nasiruddin Albani ke fada cewa shi aqimu dawlatul islam fi qulubikum qabla an tuqimu hadhihi biladi ku tsayar da dauloli na musulunci a cikin zukatanku kafin ku tsayar da su a cikin garuruwanku yanzu idan ka dubi mu'amala ta mutane da ke yau da gobe maza da mata wata mu'amala mu'amala ce irin ta maguzawa ke amma kuma al'ummar musulma ce al'ummar musulma ce kuma suna da imkaniya wannan abin ba matsa musu akai sai ba ganin dama da san zuciya da rayawar shiga yau da sun janye jiki sun bari da kana khairar lamun da ake musu to shi kuma Allah madaukakin sarki ya sunnanta wa kanshi in dai har bawa zai shagaltu da ayyuka irin wannan sai ya jarrabe shi da musiba to me zai hana musibin ba za su yawo shi kuma Allah madaukakin sarki rundunoni yake da akwai wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu talaucin da baka so runduna ce ta Allah madaukakin sarki fari runduna ce ta shi a'a ya ga dama daga fari ya canza ruwan ya oba ya karfin bukata ayi ruwan rusau maimakon ruwan ya zama gwargwadon bukata yadda ka za ta amsa sai a yi rushe garuruwa itacen da ke gonakin ma tun ke su ko kuma shukar Allah tafiyar da ita ba abin da ya gure shi malaria ɗin da ke faruwa rundunar ce ta Allah madaukin sarki typhoid da ake fama da shi yau hawan jini suga runduna ce ta Allah in ya kama ka da wannan baka da wanda zai iya kwata ka to amma idan mun dubi layi layi da aka saki bai lissafuwa yan uwa irin gangancin da muke wa Allah abin bai lissafuwa ayyuka na ba daidai ba da gangan za a yi su wanda kan rinsa ido cikin mutane baya jin kunyar mahalicin shi baya jin kunyar mutane wani mai dama daman shine yana jin kunyar mutane baya jin kunyar ubangijin shi sai ya koye yana ganin in mutane ba su gani ba ba su aibata shi wannan kuma tsakanin shi da ubangijin shi daga baya ya nemi gafaran Allah ya ce musu su ko mutane in maka nemi gafaran Allah akwai tambarin auren su ko ka tuba an ce wata ran wani kaza yi amma inda kai sai Allah madaukakin sarki ne sai gafarta ma wani shaidani shi aka kira masa Allah sauki na'am wasu ulama ibi da khashiya sifanta malamai da cewa suna da tsoron Allah wali hada ma'ana saboda wannan ma'anan wasafa Allah subhanahu fi kitabihi ulama ibi da khashiya Allah ya sifanta malamai a cikin littafin shi da tsoron Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cewa innama yakhsha Allah min ibadihi ulama innama adatu hasrinci kamar ba wanda ke jin tsoron Allah a cikin bayi sai malamai saboda malamai su ne suka san Allah ta hanyar da ya dace san shi a ina ke sanin Allah ana sanin Allah a cikin alqur'ani mai girma da kuma hadisi na manzon malaman da suka san Allah cikin alqur'ani suka san Allah cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan su ne masu tsoron Allah wakali ya faɗa cewa amman huwa kanatun ana allayin yanzu wanda yake mai kalkasar da kai a sassan dare sajidan yana mai sujudi wa qa'iman yana mai tsayuwa ya hadarul akhirah yana jin tsoron haduwa da ubangijin shi ranar lahira wa yarju rahmat rabbi yana fata rahmar ubangijin shi anan sai Allah ya shubi bai kawo jawabin lauba mun fahimta bai kawo da amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi yanzu wannan cewa wanda ke da wannan sifar zai yi daidai da wanda ba wannan ba kaga wannan yabo ne Allah madaukin sarki ke yi ga wanda ke bauta mar ka'in da nayi wanda ke tsayawa sassan dare su yi sujudi su gana da Allah madaukin sarki wanda ke fatan rahama shi suna jin tsoron azaba shi yabo ne Allah madaukin sarki musu yanzu anya rayuwar irin mutum irin wannan ya yi daidai da wanda shi bai ma sanya tashi da daren yin ibada ba ba ma tashi da daren yin ibada ba salloli na farilla ma ba damin suke ba na farillar ma in an yi muwafaka ya samu sallah jam'i to sallar ta raba kan tasiri in bai yi jam'in ba tawa kanta shi ba matsalan shi bane mutumin da shi baya tunanin rahmar Allah ba da ya kwadayinta ba ma azaba ba ce a gaban shi balin na ji tsoronta ya yi dai da wancan wanda suka shi ba sa zama daya to sai Allah madaukakin sarki ke cewa qul hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ya Muhammad ka gaya musu wanda ya sani da wanda bai sani ba zai zama daya ba zama daya har kullum abin da ya kamata mu mu fahimta nan wurin Allah madaukakin sarki shi halitta dan adam ku bai san bukatun dan adam kuma shi ne sanya wa ɗan adam manufofi da tsara man rayuwar shi wallahi ɗan adam baya da zabi mafi alheri a rayuwar shi kamar riƙe abin da Allah masu umarni wannan shi ne ɗaya ɗaya haƙi ɗan adam satin da ya gabata wannan uwa ya fadi hudu ba nan masallacinmu na juma'a ya faɗo ta magana magana ce mai kyau sai dai mutane kamar sun yi maɗin ɗimi ba wannan magana bace gaban su kuma abin da ya faɗa wallahi gaskiya ne cikin abin da kunne na na je na faɗa cewa manzo Allah ya faɗa cewa man yuridillahu bihi khairan yufakkihu fi din duk wanda Allah ya nufaci alheri da shi sai ya fahimtar da shi addini mun fahimta alheri Allah yake nufi da kai ya kawo su ayoyi da hadisai masu munasaba da wannan wanda ke nuna khairiyya khairiyya da afdaliyya suna nan ga wanda ya rige addini sai shi amma a yanzu al'amarin ya canza mutane na hangen khairiyya da afdaliyya suna wurin dan boko zalla wanda ya karanta boko sirfin bai da alaka da addini kuma wallahi wannan shine gurgun tunanin da yan boko a kida ke da shi duk wanda bai karanta addini ba bai yi mu'amala da addini ba bokon kawai ya sha ta suka mara ciki wallahi ko kai wane ne in ba dan boko bane irin shi to da zai ki kallon kuma in kai bokon irin tashi sai ya fahimci ka shagaltu da ilimin addini to kuma sai a yi irin abin da bahaushe ke cewa wai Allah wadan naka ya lalace wallahi ya kaji kallon ya za a yi kana da ilimin ka na boko irin wannan ka je ka kare a gindin malaman addini me za ku ya wuri su wallahi ya kaji yanki amma me yasa kike faɗa haka ba san abin da manzon Allah ya faɗa ba san me ya tabbata cikin alqur'ani ba irin yaban da Allah madaukin sarki yau malaman addini shi zai ke faɗa da kanshi aya ba ɗaya ba biyu ba magana akan fabalan ilimi fabalan ɗaliban ilimi da fabalan malaman ilimi ciki Allah yake cewa shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi sune a mataki na uku wani ilimi ake nufi a nan dan Allah an fi ilimin addini ko ilimin boko mu fahimta da kyau idan muna magana akan ilimin da zai rede kai kusantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki wani ilimi ne ilimin alqur'ani saboda ilimi kala biyu ne ilimi kala biyu ne ilimin addini don ka bautawa Allah ilimin sana'a don ka nemi abinci kamar yadda Imam Shafi ya faɗa al-ilmu ilmani ilmul fiqh lil adyan wa ilmu tibb lil abdan ka nemi ilimin fahimtar addini don ka sanya zaka bauta ubangijinka ka nemi ilimin magani don ka sanya za ka gina rayuwar jikinka ka kare ta daga barin barazanar cututtuka to amma wani tunanin sai ya tafi da nisa wanda har na yi magana nake cewa za ka samu wani da za ka yi fira da mutane da ce mawai da Allah kana ganin mai da hutawa da jin daɗi a duniya wani zai sai ka samu kuɗi kawai kuɗi in dai ka samu kuɗi shi kenan to an ka tambaye su hanyar samun kudin wace iri to wani zai lissafin ma hada ta haram a ce kun fahimta wani watakila shi a baka ofis kaza ko kujera kaza ba albashin kujerar da yake hange ba da kuma amana da ke kan kujerar a'a abubuwan da za a tarkata na al'umma a ci yana ganin wannan shi ne sa'ada mutane suna da mahanga daban-daban kowa yadda yake sifanta rayuwar duniya da jin dadinta ya sha bamban da wancan to amma dai idan ka tattara babu kwanciyar hankali ko nutsuwa kamar bin Allah madaukakin sarki annabin wannan al'umma aka baki zabi ya zan annabi sarki kamar sayyidina Sulaiman da ya zan annabi talaka ya ji abin da kowane talaka ke ji ya ce a'a ya zabi ya zan manzo kuma talaka hakan ya kasance akan waye gari babu abin da za a ci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ababin tarbiyya da karantarwa ina fata muna gani don mutum ya yi yunkuri duk abin da zai samu ya tabbatar da na halal ne a wai kaddara ta kowace hanya ka samu kuɗi in baka da ilimin addini ya za a yi ka samu halal ka kashe halal kowace irin hanya dan kasuwa ne kai manomi ne makiyayi ne sana'a kake yi ta hannu ma'aikaci ne ko ma dai me kake in baka da ilimin addini wanda zai ma jagora ga ya munya za a yi ka tabbatar da cewa wannan halal ne ka jawo shi ka tabbatar da cewa wannan haram ne ka kauce masa akwai yadda mutum zai wallahi mutum baya iya gane halal da haram da ilimin addini wannan shine gaskiya na taba gaya muku dududu hanyoyin da ake da su guda uku dole mutum ya kiyaso ya samu kanshi ɗaya daga cikin hanyoyin ko dai hanyar yahudu ko hanyar nasara ko kuma hanyar musulunci hanyar yahudu ita ce hanyar son zuciya hanyar mutum ya sani ya take hanyar nasara ita ce hanyar jahilci mutum ya ansa cewa shi ya sani alhali bai sani ba yarda zai bauta wa Allah a bisa jahilci abinda shedanin shi ya karanta masa ya tsammani haka ne wannan hanyoyin guda biyu abin zargi ne wata hanya ce hanyar daidai shi ne hanyar musulunci hanyar ilimi da kuma aiki da ilimi don addini bai yarda ka rayu jahili ba bai kuma yarda ka hukunta san zuciyanka ba a ka rayu kana da ilimi sannan ka yi tafiya akan hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ce kul hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wa wasafa al ulama min ahli kitab qablana bil khushu ya sifanta malamai daga cikin ahli kitab kafin mu da khushu'i kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cewa innal ladina utul ilma min qablihi waɗanda aka ba su ilimi kafin shi idza yutla alaihim idan an karanta musu sakon da aka turo yakhruna lil azqani sujada sukan fadi suna masu yin sujudi akan fuskokinsu wa yaquluna subhana rabbina sukan fada cewa sarki iko ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maqula ko da yake alƙawarin ubangijinmu abin aiwatarwa ne wa yakhruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khushu'a sukan fadi suna masu sujudi suna masu kuka wannan kukan ke kara musu tsoron Allah madaukakin kaga wannan yaban su Allah wa qawluhu ta'ala fi wasi haula alladhina ufi ilma da sifantawar da Allah ya yi dangane da waɗancan da aka ba su ilimi wa ya khirruna lil azqani yabqun waɗanda ke faduwa kan fuskokinsu suna kuka wa yaziduhum khushu'a yana ƙara musu tsoron Allah madhul liman aujaba lahu sama'a kitaballah al-khushu fi qalbi wannan madhul yabo ne liman aujaba lahu sama'a kitabillah ga wanda ya wajabta masa sauraron littafin Allah a samu al-khushu fi qalbihi tsoron Allah a cikin zuciyar shi wa qala ta'ala Allah ya faɗa cewa fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah azaba ya tabbata ga ke kasassun zukatan da ba sa ambaton Allah ulaika fi balalin mubin waɗannan suna cikin bata bayyananne Allahu nazzala ahsana hadis Allah madaukakin sarki ya saukar da mafi kyawun zace kitaban littafi ne mutashabiha wanda ayoyi suna kama da juna mafani kuma ayoyin shi abin maimaitawa ne takshairu minhu juludul ladina yashuna rabbahum zukatan wanda ke jin tsoron ubangijin su zukatan suna fatin su juludu wato kamar idan tsoro ya kama mutum kai ya gane ko da fuskan shi wani sai ka kan gane a fatan jikin shi yace to takshairu minhu juludul ladina yashuna rabbahum fatun wa'anda ke jin tsoron ubangijin su takshairu tana takurewa summa talidu juluduhum sannan zukatansu ta yi laushi wa kulubuhum zukatan fatinsu talilu juluduhum fatinsu ya laushi wa kulubuhum da zukatansu ila zikrillah zuwa ga ambaton Allah madaukin sarki wannan dukan shi babin yabo ne walil qulub taushin zukata huwa zawalu qasawatiha shine gushewar kekashewar zuciya bushewar ta li huduth da khushu'i fiha saboda faruwar tsoron Allah warrika da kuma laushi وقد قبح الله من لا يخشى قلبه لسماع كتاب الله وتدبره Allah ya munana wanda baya zuciyar shi baya kalkarsa saboda sauraron littafin Allah da kuma lura da shi Allah ce alam ya anil ladina amanu har yanzu lokaci bai yi ba ga wayanda sai imani an taksha qulubuhum li dhikrillah a ce zukatan su za su kalkarsa don ambaton Allah wa ma nazala bil haqq da abin da ya sauka na gaskiya kalibin mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud ya fada Allah ya dade shi ce ma kana baina islamina wa baina hukubatina bi hadhihi al-aya illa arba'u sinin yace abinda ya kasance tsakanin musuluntar mu da mu samu kanmu cikin hukuba da wannan ayar shekaru da guda hudu kharrajahu muslim muslim ya fitar da shi wa kharrajahu an-nasa'i imam an-nasa'i ma ya fitar da shi wa zada fihi ya kara yace faja'al mu'minun mu'minai sun kasance yu'atibu ba'dhum ba'dha sashin suna zargin sashi wa kharraja ibn majah ibn majah ya fitar da shi ibn hadisi zubair hadisin zubair radiyallahu anhu qala Allah ya da shi ce lam yakun bayna islamihim wa bayna an nazat hadhihi al-aya yu'atibuhum Allah biha illa arba'u sinin babu abin da ya kasance tsakanin musuluntar su da tsakanin saukar wannan ayar da Allah zai yi musu rarauka da ita illa arba'u sinin shekaru da guda hudu ma'ana ba dan da Allah madaukakin sarki ya musu lutufi ba da sun shiga cikin wanda Allah zai zarga ko ko wanda Allah ke zargi a cikin wannan aya mai girma to Allah madaukakin sarki ya dace da mu ya mana muwafaka abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu radan shi wanda mun kuskure kuma Allah ya kai mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya karkatar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu da imani dan uwan mu da ba su lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya wanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya na roƙi Allah ka dauka sa addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kudin cutar da addinin mu na musulunci ko ina su a faɗin duniya muna roƙon Allah ka mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kaushi ba muna roƙon Allah ka sa mu ƙarfin zukatan mu ka sa mu ƙarfin shedani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu sawa da imani